lafiya Allah ya ji kan iyayenka da rahama Allah ya ƙara wa karatu albarka amin summa amin malam ina neman a a ƙara min bayani akan wannan addinin musulunci mai albarka domin ni sabuwar shiga musulunci na ne sannan a tiyani da addu'a saboda iyayena iyayena ba su shiga musulunci ba suna kafirai kuma ni na shiga wannan addini ne da don kaina ba wani ne ya saka na shiga ba kuma ba na so na bar shi wannan addini sai dai ina cikin mawuyacin hali da matsi don allah malam a ce makamin da addu'a Allah ya dawwamar da ni a cikin addinin musulunci ya ubangiji wannan baiwar Allah ta shiga addinin ka dan kai kuma tana cikin wani hali matsanancin hali kuma iyayenta ba su musulunta ba Allah ka rike mana ita a cikin musulunci Allah ka rike mana ita a cikin addini kuma addinin musulunci addini ne mai sauki baiwa Allah ki haƙuri akwai jarrabawa dole za ki game da jarrabawa ki haƙuri da yadda kika tarar da kanki in babu sana'a ki koyi sana'a idan babu miji a yi ƙoƙari a nemi miji a zauna lafiya da shi kuma wannan baiwa Allah da ta ce ta musulunta ta ce wannan yanayi a muna mata addu'a insha Allah Allah zai buɗa mata hanya kuma Allah zai taimake ta in yi zuwa ku kawo ta wajen abdu kala a kawo ta in kina nan ki zo wajen abdu za a rubuta sunanki insha Allah ta'ala malam muna murna da zuwanka Allah ya saka da alkhairi Allah ya baka gidan aljanna Allah ya mai da kai gida lafiya amin malam ina neman taimakon ka ne malam ban taba haihuwa ba kuma gashi karfi na ya kare ba ni da mai taimaka min ko abin da zan ci ba ni da shi malam dan Allah ka taimaka min Allah ya baki yadda zaki Allah ya taimake ki Allah ya rufa miki asiri to za mu bincika mu gani abin da kika faɗa haka ne za mu bincika mu gani abin da kika faɗa haka ne ko kuma halinki ne kina ki je ki ta roƙo abdu ga takardar ki zo ki samu abdu ki masa bayani dan gari ne ya san kowa malam assalamu alaikum ga wata baiwar Allah tana roƙon a taimaka mata da addu'a wai ɗanta shekara bakwai yana hannun hukuma malam a taimaka mata da addu'a to Allah dai ya kubutar da shi in barawo ne kuma Allah sa ya gyara halinsa inda ka ji shekara bakwai yana hannun hukuma Allah dai sauke in sharri aka masa kuma Allah ya bayyana daidai ya sako shi Allah ya baki hakuri to Allah sauke malam kai magana akan hadarin shan taba a musulunci shan taba haramun ne kuma almubazzaranci ne da kuɗi kuma duk mutumin kirki ba zai sha taba ba Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ku daina almubazzaranci lalle masu almubazzaranci yan uwan shedan ne mafi munin shan taba kaga mace tana shan taba mace tana shan taba wannan yasa ana kuka da yawa a garin nan akwai mata da suke da irin wannan ɗabi'a sun shiga harkar ‘yan mata ne amma suna harkar kalaranci suna bin ‘yan shaye-shaye ko su ma suna shaye-shaye wani ya ce wata ta je shagonsa yarinya budurwa fa ta je shagonsa amma a buge ta je tana cewa a bata wani kaya a buge wannan abu ya bani mamaki kwarai wannan wace irin masifa ce a ce yau ya mace budurwa tana shan ƙwaya kuma meye abin sha'awa a cikin rayuwa ta iskanci rayuwa ta shedanci rayuwa ta rashin mutunci ta rashin sani ya kamata me a ciki da haka duk wacce take so Allah ya mata arziki kuma ta samu rabo da rabauta kar ta shiga wannan harka ta shaye-shaye da bin maza da karuwanci da shaidanci da shan wiwi ka ga mace ta fito idan ta yayi jaja wur a buge take wannan ba daidai bane kuma hadari ne kuma duk abin da kika yi fa ki sani kina saya wa ƴaƴanki tikiti ne su ma sai sun yi Allah ganar da mu Allah ba ku ikon kulawa da ƴaƴanku malam ga tambaya ta kamar haka ni ce na haihu ana saura sati uku azumi to malam ciyarwa zan yi ko azumi zan yi tabbi ji son banza tabbi azumi zaki zaki azumi da kin gama harkar jegon ki kama azumi ta ce sannan malam jinin haihuwa yana hana sallah da azumi wai farai kuwa jinin haihuwa baya barin sallah baya barin azumi ta ce malam zan iya ciyarwa akan jinin a'a ba za ki ciyar ba wannan ne mai son banza ne Allah ya tarabe mu da ya ce ba za ki ciyar mahajiya azumi za ki wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara maka lafiya ya ci kan iyaye ya sa aljanna makomansu malam ga tambaya ta kamar haka mijina ne ya sake ni saki ɗaya daga baya na koma gidansa sai ya sake ce min idan na fita a bakin aure na kuma malam ni fa na fita gaskiya sai ya ce saki biyu kenan malam daga baya sai ya sake saki na kuma bayan wata biyu wai sai ya dawo ya ce wai ya ce ya sake ni cikin jini wai ban saku ba a'a kin saku babu aure tsakaninku saki uku ya tabbata cir babu aure ba aure ba aure ki tattara kayanki ki tafi ya sake ki duk wanda ya sake matarsa tana cikin jini yayi laifi ne amma sakin yayi yiwu Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana jinin al'ada kuma yace an irga masa wannan sakin yana cikin saki da haka ko da miji ya sake ki kina cikin jinin al'ada saki kamkin sako amma yayi laifi ba a so a sake mace ta al'ada Allah ji gan iyayenka da kakanninka amin malami ɗalibar ka ce ina cikin wani hali ciwon menene aljani ne yake damuna tsawon shekara shida na ciwon jeji ko jeji yake damuna tsawon shekara shida mun yi magani bai yi ba to Allah ya baki lafiya ciwon jeji dama yana da wahalar sha'ani ba wai rana ɗaya ake yi ko shekara da dagewa zaki ki ta yi ki ta neman magani in Allah ya soya da albarkacin addu'an nan da muka miki zaki samu waraka Allah ka raba mu da ciwon jeji Allah ka raba mu da ciwon kansa Allah ka raba mu da ciwuka na zamani malam ni ne mijina ya ya sake ni har sau biyu wai ku ba ku da aiki sai dai a ta sake ku haba tambayoyi kullum na saki-saki kunan garin haka kuke kace aure kuke yi ne? haba sau biyu sai yanzu a cikin azumin nan ya ƙara ɗaya to azumin rahama azumin jin ƙai ke kuma sake ki ake azumi? ya ƙara ɗaya yanzu kuma ya ce shi bai saka ba wato ya zama sake uku kuma gidansa ba abinci ba magani ga duka kuma ga shi ni ɗin musulunta na yi muka yi aure kai jama'a wato ina mamakin mutanen garin nan yarinya ta musulunta ku aure ta ku wulaƙanta ta babu wata shekara da zan zo ba tare da an kamun kes ɗin an musulunta an wulaƙanta ta ba wallahi sai Allah ya kama kun samu suna musulunta su aure ku kuma ku tozarta su ku wulakanta su wannan takardar malam ka kawo mana ita gurin tafsirin maza saboda a yi wa mazan nan jan kunne malam ina neman shawara da kuma taimako akan wannan lamari yaya za a yi ina neman taimako ina cikin damuwa yanzu jiya aka kamun kes ɗin wata ita ma musuluntan ta ya aure ta ya wulaƙanta ta ya tozarta ta ya kore ta ba kuwa ba uba duk iyayen suna cikin arna kawai sai ta ridda ta ce tun da musuluncin nan haka yake ta bashi wallahi hannun nasa aka kawo ta jiya ɗin nan jiya mun tashi karatu nai nai ta dawo ta ce in dai musuluncin nan naku haka yake ku musulunta ku auri mutum ku tara masa yaya ku ta dukansa da yunwa ta ce ba zan dawo ba ta ce yanzu ma ina tare da wani wanda ba musulmi ba kuma haddada kuma ba aure muka yi ba ta ce gwandamin wannan zaman wallahi jiya din nan a nan na rasa inda zan sa kaina samarin garin nan kamar ka bi su da tsumagiya kai ta zana musu wallahi ba daɗi gashi nan kun jawa mutane asara wannan ta musulunta an mulakanta ta iyayenta sun kore ta kun ɗauke ta ka sake ta ka kore ta ina za ta je gaskiya za mu yi magana wa gwamnati da hukuma ta shiga duk wanda ya auri wadda ta musulunta ya wulakanta ta sai an kama shi wallahi in Allah ya sa da zamu ga kulakullan da zamu ku daina tozarta su gaskiya kuma matsalar ba wani gidan da za a dauke su ba inda za a rike su sai an ci sa'a wata ta dauke wata ta rike ta dan rinka ba ta abinci za mata wanke wanke kun cuci musulunci wallahi kun cutar da addini ko kuma ku ci gaba da haƙuri za mu yi tunani mu ga in zai yi mu tanadar da wani gida da za a rinka taimakawa irin waɗannan mata in an sake su insha Allah mai mana addu'a Allah ya ba mu ikon yi samu gida a sama musu a rinka ba su sana'a suna zuwa makaranta in an samu mai neman su mu aurar da su kai wannan garin wannan garin akwai albarka a ciki sai matsaloli wallahi tallahi ga ku ci zuwa wajen karatu ku cika wajen karatu kai malam ni ɗalibar ka ce ina cikin waɗanda suke yin daura a cikin wannan masallacin to in an zo ki zo yau kafin na fita daga masallacin ki zo sace tana son ƙur'ani idan sittin malam ina buƙatar ƙur'ani ido sittin sannan in na ɗauki alƙur'anin masallaci in yi karatu da shi idan aka tashi sai na ajiye in koma gida za a baki ƙur'ani kake da malam amma kar a bani yanzu sai an zo daura to kin ji ta ce sai an zo daura don kar wata ta zo ta karɓe kenan to in an zo daura ki zo ki same ni bayan azhar insha Allah da an yi sallah amma kafin na fita masallaci Wala Allah saka maka da alheri da gidan aljanna amin. Malam za a iya sallar asham a yi shafa'i da wutari kuma a zo a ƙara tahajjud eh ya halatta. Ya halatta sai dai kawai a yi wutari ƙwaya ɗaya. Idan an yi shafa'i da wutari to in an zo sai dai a yi biyu biyu biyu biyu a ce biyu kar a ƙara wutari. Ko kuma idan an yi shafa'i da wutari na bayan isha'i to sai a tashi a karo ɗaya in za a yi tahajjudin a yi ɗaya a yi sallama to ya zama ba wutarin kenan in an gama tahajjudi kuma sai a yi tare da liman da haka ya halatta a haɗa biyun kamar yadda malamai sun ba da dama wasu dai sun hana amma zance mafi inganci ya halatta ina roƙon a ce da addu'a ubangiji Allah ya ba wa mijina gida to Allah ya ba shi gida mu ma Allah ya ba mu gidajen nan ta ce kuma ina neman taimakon alkur'ani mai girma Allah ya bada ikon bayarwa amin sun amin to sai ki zo ke ma insha Allah ta ba da naira ɗari biyar a yi mata addu'a Allah ya ba mijinta gida to ya Allah ga ɗari biyar yar uwa ta ba da sadaka Allah ka amsa addu'an nan kuɗin ki bai yi kaɗan ba insha Allah Allah zai amsa miki Allah zai amsa miki Allah zai amsa miki ni kuma tun da kin ba da ma ɗari biyar ɗin nan to ni ma zan baki alkur'ani sabo gadagar insha Allah Allah ya sa albarka Allah ya bada nasara da dacewa ربنا عليك توكلنا وإليك أنمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته